من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadu Salihin muna karatu a cikin babu kusan ina jin babu na kusa da ƙarshe babu wanda ya tattara hadisai daban-daban wanda ya soma shi da hadisan da suke magana a kan dujal za mu tashi a kan hadisi na dubu ɗaya da bakwai da ashirin da biyar lamba ta dubu ɗaya da ɗari takwas afuwan da ɗari takwas da ashirin da biyar wata cikin har yanzu da cikin babi da yake kamar yadda na faɗi babi ne da ya tada hadisai masu magana kan abubuwa daban-daban بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأتين على الناس زمان يدوف الرجل الواهد يتبعه أربعون امرأة أربعون امرأة يلدن به من قلة الرجال وكثرة النساء رواه مسلم أسامو حديثي لك أبي موسى الأشعري دعا الله تعالى تبتع بريشي يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يأتي ليأتين على الناس زمان والله ونظام يزيزو ومتعلم mutum zai ringa mutum ɗaya za ka ga yana tafiya waɗanda suke bayansa yake kula da su na mata sun kai mata arba'in namiji guda ɗaya mata arba'in suna ƙarƙashinsa ba suna ƙarƙashinsa yana aurensu ba domin a musulunci iyakar aure shine mata hudu duk wani bayani da wani zai gaya maka na aure fiye da hudu ba gaskiya ba ne manzon rahama sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah madaukakin sarki ya ba shi izini ya auri mata fiye da hudu kuma a cikin alkur'ani ma Allah ya gaya mana yace khalisatan laka min dunil mu'minin kai kadai muka wa wani da ka ga magana ta shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa ya auri mata goma sha uku lokacin da ya rasu kuma ya rasu ya bar mata tara amma gaba ɗayanmu al'ummarsa iyakan mutum ya ƙure geji shi ne mata hudu to waɗannan mataye da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokaci zai zo wa mutane a wata ruwaya ma ya zo mata hamsin ba wannan hadisi ba za su zama malumar da suka yi sharhin hadisi suka ce irin abubuwan da zai ta faruwa a dangi dangi a gari gari a ƙauye ƙauye na wajen ƙarancin mazaje dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin alamar tashi alkiyama ya zama an yaksura al-haraj wal marad ya zama ana ta kashe mutane kisa ba ba a san me dalilin kisan ba wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi za za a yi kisan kai la yajrul qatilu fi ma qatala wala al maqtul li ma qutil wanda ya kisa ka tambaye shi me ma shi ma bai sani ba shi bare wanda aka kashe wanda ya kisa bai san me aka mar ba shi kuma wanda aka kashe bai san me yayi ba duka alamu ne tashin alkiyama da kaga ana na ana kai zaka ga kauye guda an zo an karkashe mazaje saura mata duk ga sunan na yana ta faruwa zaka ga kenan zaka samu jagora a garin yana iya shi kadai namiji amma waɗanda suke bayan sa yake daukar nauyin sun kai mata 50 wannan bai nisa da zamanin mu ba eh bai nisa da wannan zamanin a garuwa da yawa haka zaka gani kaga kauye duk mataye masu takaba sun kai sun kai duk mazajen su ko an kashe su ko wasu abubuwa ya faru da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda karancin mazaje da kuma yawan mata wannan yawan matan tun suna wato kaman mutawa har kowa ya zo ya yarda na yanzu kowa ya yarda mata suna da yawa ko muna idan ka tuna yadda ake neman aure baya na nufin shekaru ka ce arba'in baya ko talatin baya yadda ake neman aure in ka tuna shi da yanzu ai ka san mata sun yi yawa da za ka ga mata ɗaya masu neman ta guda goma mutum tara eh kowa ya kawo kwalla na kwalla mai kayan marmari na ake kaiwa an ana kai kamun a dawo aka ci gaba aka da ana kai a daka ko a kwashin karfe za ka ga an kawo cikin kumbo ba to wannan shi ne ai ya riga waɗannan da aka yi ta gaba ana mutum ɗaya mata ɗaya haka mazaje da yawa saboda matan ba su da yawa lokacin ne idan mutum na neman aure za ka ga yana ta shiga malamai na cewa dan a so shi dan Allah ya tashi zai yi nasara wasu ma kuma saboda rashin addini har ran da za a daura auren ma baka san kai za a ba mu ko ba kai ba mu da garin mu da aka ake za ku taho dai ana ta addu'a ba a san wa za a ba amma yanzu kaga duk Allah madaukakin sarki ya sa an wuce wannan yau duk arewa ko to za a zo haka nan za ka ga saboda na ji daurin auren da wato kasar rabu wannan ina gaya muku ya kusan shekara talatin da kai ya kai arba'in mun je daurin aure ainihin wanda za a aurawa wato yarinyar dan shi ma dan babansa mai arziki ne za a bashi me zai faru shi baban yarinyar sai suka yi laifi kawai sai ran shi ya baci ya ce ai wannan wulakanci ya za a iya tara mutane shi zai ba da ya kawai sai ya ce cikin manemata wane ne take zo bayan wannan wani can tallaka ta kira sunan shi tela Allah ya ce kuɗi ya fito aka raba goro aka raba goro aka je sai a bashi aka bashi ba an bashi sai ga cikin motoci sun taho kaga wannan rabo ne to za wani drama wani dirama aure ya tabbata an gama rabo ne rabo kuma ga lokacin na ga kowaya ma babu ina neman ta da za a buga to kawai dai rabo kawai in Allah ya tara da rabo shikenan na san auren da aka yi ajo mahaifin wanda ya yi auren mutum ne wanda yake yana da fada irin yana da fada irin mutanen da da aka to inda za a kawo amaryar a cikin gidansa ne a gefe akwai kofa da baya so a buɗe bayan an zo da amaryar an shigo da ita sai ga ana tabi sai zo tsaya a daga sama yana ta faɗa me yasa ba ya ce ka a buɗe nan ƙofar ba shi kuma yaron kawai sai ran shi ba shi ya za a yi ranar aurensa kawai sai ya rubuta takarda ya take shi rabo ne a cikin waɗanda suka kawo kallon tara akwai wani shi ba ma ɗan jos ba ne shi ɗan cirani ne kusa haka ake kiran wasu da ba da iyaye a gari shi da aka zo wasu sun zo sun karɓi na shi sai ce kawai shi kawai abu ya bar musu da aka sake ta da yake a shari'ar musulunci in an saki mata yau in dai mijinta ba bai kare ba shikenan za ta sake aure a cikin wannan mintunan ɗaurin aure in ba a tare ba ba maganan idda ba maganan wani jira a ranar aka ce to shi kenan shi wannan wanda ya bar kayan nashi aka tambaye ta wake so sai ta ce shi take so na ji yanzu 'ya'yan sun kai kusan goma eh kawai Allah ne yake yin abin da yake so eh yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yuri sai kaga abu ya zo wato ba yanda kuma dan adam yayi inda tsarawa za a ga ma ko ta ne aka ma haka aka ce kai ba za zai yi ba amma hakan Allah madaukakin sarki ya hukunta وعن ابي موسى وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب وقال الذي له الأرض إنما بئتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكح غلام الجارية أنكح الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه فتصدقا متفق عليه wannan hadisi kuma wanda aka samo shi daga Abi Hurairah da Allah ya kara tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace a cikin waɗanda suka gabata wani mutum ya siyar wa wani mutum fili fili fuloti ya siyar masa shi wanda ya sai fulotin lokacin da ya zo yana gini zai gini yana kuma tono kawai sai ya ga tukunya wadda ake binne kudi a cikin a filin yayi tsintuwa na kudi wanda aka binne shi a ƙasa kuma ba komai bane a cikin zinari ne zinari ne aka binne a ƙasa shine sai ya ɗauki wannan tukunya sai ya tafi ya samu wanda ya sayar masa da fili ya ce ga ga zinarinka wanda aka sai fili a wajen sai ce a a allan burba nawa bane ni na ciyar maka fili ne da duk abin da ke cikin sa shi kuma yace a a allan bur shi kawai fili ya tsaya kaji wasu bayan Allah opposite din mu ko opposite din mu gaba da complete opposite eh haka kaga sai rigima ta barke yana sai an karba yana shi ne ba zai karba ba wannan shi ta kai shi gaban alkali ta zo ta rigima yana cewa shi ga kayan shi dan shi fili kawai ya siya shi kuma yana shi ba na shi bane ya sayar mata da fili da duk abin da ke ciki da alkalin ya ci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya tambaye su ya ce to ku saurara ya ce kuna da yaya sai dai daga cikin su yace eh ina da ya mace sai ɗaya daga cikin sunni kuma ina da ɗa namiji sai alƙali ya ce to ku je a yi musu aure ku haɗa su aure wannan dukiyar ku ba su eh su je su rayu da ita kaga wannan yana gwada mana irin al'ummomi da aka yi na'am kamun yanzu da waɗanda har gobe har jibi duniya ba ta rabuwa da mutanen kirki abinda ba ka zato ba ka tsammani sai ka ga ya faru ba bai dade ba a Kano wani ban Allah ko wani saurayi me me adede ta sahu aka miliyan 14 ne ko 15 ko kaga ya kamanta a cikin adede ta sahun sa ya je da shi gida kaga wani ne sai a ce kawai masha Allah a boye shikenan a ranga zara ana zuwa ana canji a hankali shikenan na jara bibi to ya ba shi sadaka mata hudu ce ba ma biyu ba ba ɗaya ba in kuma bai aure ba na amma ya yi bayani ya ce a har yanzu zai ba tuntube shi na na na matan ba kuma ba mamaki aiki dan a ce an bashi aure kuma ai ya nuna amma kaga da ya haƙuri sai gashi Allah madaukakin sarki ya saka masa eh dan wani ya ana ta bashi kyauta na haka kuma Allah yake wa mutane kuma hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da dukiya ta haram ta zo ta gitta yana da damun ya rike ta ya ji tsoron Allah ya ture ta sai Allah ya bashi abin da ya ji wannan wannan wannan hadisi ko me in dai ga ta ka gani ba wai wata wanda ko kana so ba za ka samu ba ai an gane a wanda kana za ka iya rikewa shi kenan ka ji tsoron Allah ka barta to sai Allah ya canza ma da wanda ta fita eh haka Allah madaukakin sarki yake yake wani ban Allah ya bada labari wani ban Allah da yaje aikin haji daga Yaman Yaman suna tafiya aikin haji a jirgin ruwa tun da dadewa sun je aikin haji shi mutumin ya gama aikin haji kuma guzurin sa ya kare ka san maka ko in dai guzurin ka ya kare na yawa kuma baka shiga uku ma ko sha uku ba da haka kudin sa ya kare amma ya shiga harami yana ta addu'a ya fito daga cikin harami kuma zai zaga sai in ci gol wani kan ta dede gol ya tsinta shine sai ya dauka gashi bai da kokon shine sai ya ce kai duk wanda yadda wannan gol din lalle zai dawo wajen nan shine sai ya jaje shi sai ya zama sa yana ta kallo kan kuwa sai ya ga wani dattijo ya tawo yana ta dubadu ya tambaye shi lafiya ya ce wallahi gashi gashi gashi kawai sai ya ɗauko balɗin shi shi ne shi ya yi ƙoƙari ya bashi abu kuɗi ma ya ce ba zai ya ce masa dan Allah ya ajiye da kuɗi yake so da sai zai siyar suka rabu haka me zai faru Allah madaukakin sarki lokacin da ya suka gama yayi dan watanni a Makka suka shiga kwale-kwale suna za su koma garin su kawai sai kwale-kwalen ya samu matsala ya lalace yanda ruwa har igiyar kogi ta kai su wani bangaren wani kauye wanda ba nan suka yi niyyar zuwa ba wanda suka sha sai suka sauka wajen sai zama wani gari ne a gefen Yaman ƙauye ne amma kuma da mutane a cikin gari sai zama irin tafiyar da dole inda ka sauka ka dan tsaya ka nemi guziri don ka ci gaba da tafiya to shi suka yada zango kuma makarantin alkur'ani shine sai sarkin garin ya jawo shi suka ya ya ce to tunda ya iya karatun alkur'ani ya ɗayan kwana musu biyu ya zauna a ƙauyen ya kwana biyu har yana mun sallah wani lokaci ashe akwai dattijo a garin bayan ya dawo daga haji yarsa guda ɗaya tal ita ya siya wannan murza abin wuya ba a jima ba ya rasu sai ya ba da amananta a wajen wannan sarki hakimi to shine shi kuma sai ya yi tunanin yadda ya ga wannan ba Allah kana da iyali bai da yake ya kamata zai ba shi iyali a takaice ne ya yi mata aure da ita wannan yarinya labari bai fito ba sai bayan da amarya ta tare amma gidan ka kuma yake lokacin da amarya ta tare ta yi kwalliya da abin wuya shi ne ya tsaya yana kallon abin wuyan wani irin kallo abin da labari har ya fita har ya kai ga sarki kai in takaita muku zance sai ya tabbata wannan abin wuyan da ya tsinta a makan shi din kuma ba a jima ba ita yarinyar ta rasu sai ya zama shine mai gadon abin wuyan har da gida duk shi yana da kaga dai shine wa man yattaki Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib to haka nan Allah yake yi akan kowanne abu eh Allah ba a gwada shi kawai kai ba ka gwada shi ba kawai kai zaka ga yayi ma haka yake وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما جاء ذئب فذهب بملء إحداهما فقال لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتعكم إلى داود صلى الله عليه وسلم فقدا به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود رضي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ائتني بالسكين أشق أشقه بينكما فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقدا به للصغرى an samu hadisi har wa yau daga abi huraira da Allah subhanahu tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana bada labarin wani hukunci da annabi dauda yayi a zamanin sa wasu mata guda biyu kowace tana da sabon aihuwa sun je wanka sai suka ajiye jariran suka shiga ruwa kawai sai tarkeci kawai sai zo ya wofta guda daya cikin jarirai ya gudu da ya cinye suka fito a ruwa saura jariri ɗaya sai kowanne su ta ce ɗan tabi kowanne sabon haihuwa kowanne ta ce wannan ɗanta ne wanda kyarkeci ya ɗauka shine ɗan ƴar uwarta wannan abin ya sa rigima ta barki har suka je shari'a wajen annabi dauda alaihi salam to annabi dauda saboda bayani da suka yi masa da yadda suka yi ita babbar ta fi iya bayani kuma ba ɗanta ba ne annabi dauda ya yi hukunci ya ba babbar ya ya ce ya yake hukunci na babban suna fitowa sai suka haɗu da annabi suleiman ɗan annabi dauda alaihi salam shi ne sai ya tambaye su ya aka yi suka ce ga abin da annabi dauda ya hukunci sai annabi suleiman ya ce a'a ku zo ku zo ina yara aka kawo shi sai ya ce wani mafaji je ka kamo wuka zan raba muku yaran gida biyu kowace ta ɗaure biyu zan yanka shi wato sabon hukunci zan yanka shi gida biyu sai kowace ta ɗaure biyu ita babban sai ta tsaya tana jira a zo da wuka karamar sai ta ce a'a Allah ya ma rahama na bar mata na ta ne a bar mata ya fito ka a taba shi a bar mata annabi Suleiman daga nan ya fahimci dan yar na karamar ne eh ta san ba uwar da za ta yadda a yanka ɗanta a babu babu wannan eh da yaddarta uwa sai dai in ba uwar ba ce eh haka nan da komai ƙanƙancinsa kuwa sai dai yadda wato inda wani akwai wata matsala ka san matsalolin da ake samu kaga babu uwantakan ko babu ƴaƴantakan duk wannan sun kau kaga da bai jin tausayin iyayen shi ko iyaye ba ta jin tausayin iyayen su to wani abu ne yake faruwa amma Allah madaukakin sarki adifa na iyaye ya riga ya sanya tausayi a cikin ƴaƴan su yana shi yasa zaka ga uwa tana ta hidima da da ba ta damuwa ba ta damuwa ba ta damu da kanta ba da ko me zai ta yadda ta ba da kanta dan shi ya rayu shine sai annabi Sulaiman alaihi salam yace shikenan ya yanke hukunci yace shikenan a barwa a barwa ita karamar kuma ya tabbata na ta وعن الجاد الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى خسالة كهسالة شعير أو تم لا يبالي سم الله بالا رواه البخاري أسامو حديثي daga Mirgas al-Aslami ya da Allah ya kare tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gashan duniya bayan Allah za su tafi wato mutanen kirki za su yi ta mutuwa na mutanen kirki za su yi ta mutuwa za su yi ta mutuwa mutanen kwarai suna ta karewa suna ta karewa haka nan duniya za ta ta tafiya wannan shi yasa kaga kakannin sun bi iyayenmu kirki iyayenmu sun bi mu kirki na sun bi mu kirki mu kuma mun fi ayan mu kirki na na haka nan ka bada wannan kakka tsaye ba wani tunani ka ga irin rayuwar ma iyayen mu ka tuna da zumunci da taimako da wane ne da wane ne duka ka kallo ka ga irin rayuwar mu mu yanzu na ko ko hanyar ba ɗaya ba ce yau ko kama ba su yi ba ko da ya rayuwa anguwa na da katina katina shekara hamsin ba ka ga yadda al'umma suke rayuwa da a anguwa idan mutum ne ya arziki to kowa ya arziki nan haka yake sa'annan uba ɗaya a anguwa duk uban kowa ne yanzu kuma haifa za a abin da zaka ga yara suna kwallo suna bugawa an amana zaka ce ce wai kai ga baban ku ya zo kace ce dai ci gaba da wallahi zai ce baban ku ya zo ba to shi ba ruwan shi ba shi ba shi ba man shi bane no haka nan da practice aka rasa ina nan ba ruwan shi kawai zai ci gaba da wallahi kai baban shi ne da ya zame rike da shi ba man shi ya zo amma da baba ɗaya duk baban kowa ne a anguwa sannan in baban ya yanke hukunci ya yanke ba wanda zai yi magana manzala sallallahu alaihi wasallam yace haka nan mutane na kirki za su yi ta tafiya haka nan suna ta tafiya har ya zama an wayi gari saura wato shara shara shara idan aka tara buntu buntu ne ko idan aka yi abin nan na shinkafa mai ake kiran shi buntu ne ko datti ne yake yake cirewa idan ruwa ya tattaro datti da kara da waye ne su da shi kai tura ruwa yayi ne to da yayi da datti da shara duk a kalman gusa shine zai zama saura kawai wato ma'anarsu mutane da ba su da amfani yawa tarkace waɗanda ba su da amfani ba ruwansu da lahira eh ba abin da ya dame su da maganar Allah kawai kawai duniya ga kuma duniyar lokacin ta zama ba daɗi yanzu ma duniya ya take a yanzu ma maganar da ake ya take bare nan gaba duk abin da da da yake shi daɗin duniya Allah yake sa a ji akwai waɗanda suke jin daɗin duniya wallahi ba ba ba haka suna sa Allah ya sa suna jin daɗi daɗin da yadda ake dan ji amma da yake Allah madaukake sarki sai ya yarda eh ba abin duk abin da zaka tuna shi zai sa a ji daɗin rayuwar duniya ba shi bane eh saboda shi Allah madaukakin sarki ba abin da baya azaba da shi to Allah yayi azaba da kudi ba kaga dai kudi ko ana neman su ko ana son su amma wasu Allah azaba yake musu da kudin su eh azaba Allah yayi azaba da yaya yayi azaba da ƴan uwa yayi ba abin da Allah baya iya azaba da shi komai Allah yana azaba da shi in ya ga dama kuma sai su zama ma rahama Allah ya sa abin da ya ba mu su zama mana rahama maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yace irin da shi na taron dabino ko na taron sha'ir buntu da zai tara haka za su zamo sai zama mutane ne wanda babu ruwan Allah da su Allah ya tsare mutane za su rayu saboda kuma ba ruwan su da Allah da haka shi ma Allah zai zama la yubali lahu bala Allah ba ruwan shi da su kaga wannan duka yana nuna ma yadda karshen duniya za ta kasance mutane waɗanda ƴan wuta za su rage eh daman su ne za su ga tashin alkiyama kiri da muzu ko kiri kiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min shirarin nasi man adrakatuhum sa'atu wa hum ahya ya daga cikin mafiya sharrin mutane wanda suka ga tashin alkiyama da idan su wanda aka tashi suna gani yace kuma ba tashin kiyama ba za ta kasance ba illa ala luka ibn luka sai ya akan wato la'ananne dan la'ananniya su ne kawai za ta rage a duniya lokacin ne za ka kawai ana zina a ko'ina ana ko'ina kawai kasuwa ana zina ofis ana zina na ko'ina kawai ba mutanen kirki a lokacin su ne wanda suke dan cewa a koma gefe yanzu ma kusan wasu wuraren ai abin ya lalace na ya lalace kwarai da gaske ha ba ga cikin garin nan ba yanzu ana buɗe gidaje na na baɗala gida na rawa rawa ma tsirara na eh suna nan american wa a ni gaba ne ba na ka sa kan ka nuna wani ya je yi ka kai ne kai ne akwai na to shi ne na ce kar ka nuna wani ya je yi shiga ka samu kamishon to akwai su Allah ya kawai wannan hadisi ne ma Bukhari وعن رفاعة بن رافع زركي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة رواه البخاري an samu hadisi daga rifa'a da rabi al-zuraki ya dalar kar tabbata garshe ce malaika jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yaya kuke yaya kuke daukar waɗanda suka je yaƙin badar a cikin wato wane ne matsayin waɗanda suka je yaƙin badar kusan waɗanda suka je yaƙin badar su ɗari uku da sha uku na su ɗari uku da sha uku dukkansu Allah ya mutu gafara Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu kowa ya je abin da ya ga dama aljanna ta tabbata eh an yafe musu komai if'alu ma shi'tum faqad ghafartu lakum komai ku je ku yi ba komai amma bayan Allah sai kara ibada yanzu kai da za a aiko ma daga sama sha ka je kai komai na an yafe ma Allah ya san ai wataƙila yau ba za ka yi bacci ba tunani yana ra'ayi ta'addanci da za ka yi bi da gobe da jibi amma su bauta Allah suka tsara to malaika jibril ne ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce musu ai su su ne mafi darajar musulmi a cikin wato suna daraja mutum yakin badar kowanne ya samu wata lamba ta girma a cikin al'ummar musulmi wanda kowa yana daraja shi shine sai malaika jibril ya ce masa mu ma malaiku wanda suka zo yakin badar haka take da daraja a cikin mu ko zarara yakin badar malaika jibril ya zo inda sayyidina abubakar yake tsaye ya tsaya tare da shi a daman manzon Allah Israfil ya zo inda sayyidina ali yake ce ya habu manzon Allah ya tsaya haka suka zo suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ana cikin filin yaki sai kura ta kada sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ga jibril ya iso sai iska ta ƙara tashi ya ce israfil ya zo yana gayawa sai shi yana ganin ya yi gingidi haka kamar gingidi shine sai ya barka ya ce musu ga abin da ya faru a yakin badar shine ai baya sun dawo daga daga daga badar wasu an ji musu rauni an zo banza Allah sallallahu alaihi wasallam ma yana kokarin cire kayan yaki kawai sai ga malaika jibril akan doki sai zai ce ma ya ce ya ce ya rasulullah ko har shirin cire kaya kuke a yaki bai kare ba a wuce a tafi bari kuraiza za a je su ma inda sun taimaka sun yi munafurci sun yi aka ce a je a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yi tanawa sahabbai mutum da rauni sai ya kama hanya sahabi da rauni haka suka yi ta tafiya malaika jibrilu shi yana kan gaba a kan abin hawansa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka gaishe wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu suka ce ina cin ga wani bako mutum akan doki lafiya musu malaika jibril malaika jibril yana zuwa duk inda ran muni Allah ya ya zo wajen daukar ran da aka falalar darajar waɗanda suka je yaƙin badar a cikin wato bayan Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan mala'iku ma wanda suka je yakin badar sun zama ɗan daban wani lokaci abu yana faruwa tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce in la'allahu shahida badar kar kai haka wata kila ya je yakin badar eh duk wanda ya je yakin badar to ya zama magana ta tsari eh ya riga ya haye alhamdulillah sun tsaya sa'un jina goma to ni tambaya kuma ƙara karatu da ba za a tambaya ta in lokacin ya kira sallah ka gaya mu sai ya je kira وعليكم السلام آمين آمين نعم
kokarin kabuwa da sai ta ba shi wata
na na gane na ya ce mutum ne yanzu zai shiga sallah sai ya samu liman yana cikin ruku to kun san raka'a a musulunci ana samun ta daga samun ruku'u to yace yana kabbara yana tafiya liman na dagowa wato sun yi kiliya a hanya da liman shi baka da wannan raka'a ba za ka samu raka'a ba sai ka yi ruku'u ka tsaya tsab a cikin ruku'u liman bai so dagowa ba amma in kuka haɗu a hanya to sai dai ka samu ladan tafiya da dawowa na amma ba wannan raka'a wani kuskure ma da muke yi shine da saboda mutum yana Allah Allah kar a dago sai ka ga kabbarar harama maimakon ya tsaya ya yi ta a tsaye ga ta farilla ce yi kabbara harama farilla wal qiyamu laha tsayuwa don kabbara harama ma farilla amma sai mutum ka gaina Allahu akbar ina nan yana tafiya yana kabbara shi gaba daya ma bai da sallah gaskiya da ka dole a kula gara ka rasa raka'a ka tsaya ka yi haƙuri ka ce ka yi kabbarar harama Allahu Akbar ka shiga sallah sa'annan alabashi ko da ba ka yi kabbara ba wajen tafiya wajen tafiya ruku'u ba komai amma dai ya zama ka yi kabbarar harama a tsaye wallahu a'lam na'am yawa wanda zai samu liman na sujada shin tsayawa zai yi a'a duk halin da ka samu liman ka yi shi kai tafi ko da baka samu raka'a ba za ka samu ladan sujada da haka ko da ka zo ka samu liman na sujada kai ka bar harama ka tafi sujada iya so kana tafiya na dagowa za ka samu lada amma dai raka'a wannan babu wallahu a'lam na'am a ta uku dai ko na'am sune ko kuwa na'am yana tambaya annabi annabi ayyuba alaihi salam Allah madaukakin sarki ya gaya mana a Qur'ani bayan ya jarrabe shi Allah ya yi masa Allah ya ce muka dawo masa da da ƴaƴayen shi da dukiyarsa da komai to shine yake yana ba wasu tarihi sai suka tambaye shi shin waɗannan ƴaƴan ne da suka rasu aka dawo da su ko wasu ne malaman musulunci sun yi sabani cikin tafsirai wasu sun ce su ne ne su ne ne wasu kuma sun ce wasu ne to ala kulli hali Allah madaukakin sarki ya ce ya dawo da su shi Allah madaukakin sarki yanda ya samu yanda ya faru da Uzair kun ga Uzair ah annabi ne annabi ne tambaya nake kun yi shiru eh a'a ba to abinda ya faru da shi Allah madaukakin sarki da yake bada labari a Qur'an au kallazi marra ala qaryati wa hiya qawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu mi'ata am thumma ba'athahu Allah madaukakin sarki a ce ko kwatankacin wanda ya zo wucewa wani kauye kufai ya ga gini an zauna an daɗe da tashi ya kiba ita yanzu iko Allah Allah zai tada mutanen da suke nan shine sai shi ma Allah madaukakin sarki sai ya kashe shi a wajen yana bacci sai da shekara 100 shekara 100 Allah sai ya tada shi ya duba ya duba ya duba sai Allah ya ce masa kamla bit ce to wace kake nan yake je ce yana gajiya da yamma ne na ko kamar jiya da yamma bacci ya kwashe shi ko shekaran jiya ne yana Allah ya ce masa balla bit ne aka ami shekarar ta ɗari yanzu al yace amma kuma wanzur ilahi marika ko wanzu menene wanzu ila da'amika wacce razika lan ya tasanna wanzu ila himari na kaga ya ta kaifa nin shizuha kuma na tasu halama wa almanan la ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki yace ya tada jakinsa ya ga abincinsa kuma abincinsa ko sanyi bai ba shekara ɗari yadda yake bai rube ba bai lalace ba ko ai shi ne lokacin da ya koma garin su ya koma garin su duk gari na canza ƴarsa da ya bari yana ɗan shekara talatin lokacin ta tsufa shekarar ta wajen tamanin ɗari da kai ɗoruwa ƴarsa ta tsufa tukub tukub ita su ne tsoffin gari eh da Allah ne iko ne akan komai na'am naga lokacin da na'am za ku zo ina na Abuja eh gwagwada da gudun kar ku zo nan ƙasar da wuce na? eh advantage ya yi saboda idan kuka iso nan rana ba ta faɗi ba to ƙasar ta wuce duk garin da za ka yi kai ita rana ba ta faɗi ba to babu maganar ƙasarin a zahar da la'asar na mutum ne ya samu jirgin sallah sai ya tashi yana biyan sallah sai wasu kuma su shigo sai su bi shi shi imamu na sun mai da shi liman kuskure ne amma an yi haka sallah ta yi amma ba ba haka ake yi sallah ba mamu yana nan a mamunsa kamata yi in har an tabbatar mamu ne to kar a bi shi nan sai a bar shi ya ƙara sallar ku kuma sai ku haɗu ku yi ku yi jami wala ala bari ya kira sallah za ka iya mutum yana yana kalla baya so a bishi shi ma mu ne cewa zai iya dan alama cewa ka a bishi za ka iya yi cewa ishara a cikin shi ba laifi a yi ishara a sallah
wai don an mutu a farakar da shi da sama yana da wata
haka yake alkur'ani yadda yake wato misali ba a san in ka zo sallah ka soma da da qul huwallahu sai kuma ka kare da idza jaa an fi so ka fara da idza jaa na sai ka ta ta kasa yadda yake azba amma inda kai hakan kai mun dai haka da gangan dama an ce ba ta kai amma da za ka yi don kuskure ko mantuwa ba komai ba ka gama ta ba ha to karar idiyan a da na zairu ƙwarar da gaske baka dinga ce eh a'a ba wasu na cewa annabi ne amma mafi inganci zance shine ba annabi bane kaman kaman wannan ne a Luqman radiyallahu anhu ga can ai ba na jini kake abun ba a jini na ila baki ba da kawai na da lokacin da ya auri matarsa ba bashi ba yana magana wani a waje tambaye shi lokacin da ya auri matarsa yana da aiki shi yake ci da su yanzu kuma bai da aiki matar take ci da su har da ƴaƴa cewa yana da laifi a wajen Allah shi din bai da laifi idan yana neman aiki bai samu ba amma in ya zauna kawai ya samu gurin yana da laifi a yan in ya zauna ya ƙi zuwa ya yi wani aiki ko dabbo ko sana'a ne da zai nemo su abinci a amma in ya je bai samu ba kira da shi sai ciyar da su babu komai lada ma za ka samu amma ya sani ba haƙƙin ta bane kawai sadaka take ta yi eh wallahu a'lam ba shi shan ba kai bane shi ne na ƙarshe kuma نعم eh inda za a samu akasin da rana za ta faɗi da in zai biya sallah zai biya ta a matsayin kasar na'am نعم to rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam matar da ya so aure ita ce sayyidatuna khadija radiyallahu anha ita damun Allah ya yi ta mai dukiya ce kusan ita ma ta nemi auren annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ta girma annabi sallallahu alaihi wa sallam malumar tarihi sun ce a lokacin da suka aure ita tana da shekara arba'in annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara ashirin da biyar kaga ta girme shi da nawa sha biyar haka suke yi aure mai dukiya ce ta taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah kuma duka ita ta haifi ayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda Ibrahim al-Mu'azzam shi kadai ita mariyatul gibtiya ita ce mahaifiyarsa amma duka ita ta haifi yayayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita kadai ta zauna ita kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aure ya hada matayensa a waje ɗaya ba sai bayan rasuwanta na na nana Aisha aka yi kalli safa su yadda yadda suka zo su sun zaura suna nan tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama wato goma sha su tara wanda Allah ya tafi ya bari na nan ya rasu ba suna nan su tara kuma suna zaune suna rayuwar su har da kawa da kawa da wane ne da waye duka wallahu a'lam sallallahu